وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha bakwai ga watan zulka'ada a wannan shekara ta 1445 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda yi daidai da 25 ko haka ne ko 25 ga watan biyar shekara ta 2024 miladiya haka ne ku? na'am wannan shi darasinmu na uku a cikin wannan littafi na kitabu tauhid na ashek muhammad ibn abdul wahab allah ta'ala ya mishi rahama allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi a darasinmu na satin da ya gabata muna cikin fasalin ko babi da malam ya yi na kitabu tauhid wanda mun karanta ayoyin da malam ya kawo mun karanta faɗin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ta'ala ya ce ban halicci mutum da aljanna sai dan su bauta mun mun karanta aya ta biyu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut Allah ta'ala ya ce haƙiƙa mun aika ma kowace al'umma da manzo cewa ku bauta ma Allah ku nisanci bautan duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah mun karanta aya ta uku Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ubangijinka ya zantar da hukunci cewa kar ku bauta ma kowa in ba shi ba sannan iyayenku guda biyu ku kyautata musu Allah a bauta masa iyaye a kyautata musu mun ji aya ta hudu Allah ta'ala ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an Allah ce ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa wajen bauta sannan aya ta biyar da malam ya kawo Allah ta'ala ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana Allah ya ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da su ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a gare ku Allah tushriku bihi shay'an kar ku hada shi da kowa wajen bauta in za ku yi ibada ku yi ibada don Allah shi kadai ma Allah shi kadai mun ji maganar Abdullahi bin Mas'udin Allah ya kara masa yadda da yace man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha qatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman واتل قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ce duk wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce annabi ya mata stamp da hannunsa to ya karanta waɗannan ayoyin da suke kunshi da wasiyoyi guda goma a ƙarshen suratul an'am qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum zuwa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u kaga a farko abinda Allah ya fara da cewa shine Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana kar ku yi ma Allah tarayya wajen bauta abin da ya rage mana a wannan babin shine karanta hadisi guda ɗaya da malam ya kawo da kuma jin darussa da kuma fa'idojin da suke ƙarƙashin wannan babin malam ya ce wa an mu'azi bin jabal radiyallahu anhu qal kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ala himari faƙala li ya mu'az atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi ala al-ibad أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين ما لن يتي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أنكر أودك معاذ بن جبل الله يقال مسيح دايتي كنت رديف النبي sallallahu alaihi wasallama ala himari ya ce na kasance ina bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kan jaki annabi ya goyo ni a kan jaki faƙalali sai annabi ya ce da ni ya mu'az ya kai mu'az a tadiri ma haƙullahi alal ibad shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayi wa ma haƙƙul ibadi alallah ka ko san menene haƙƙin bayi akan Allah haƙƙin Allah akan bayi haƙƙi ne wanda yake wajibi bayi su sauke shi saboda cancantar Allah shi ya samar masa da wannan haƙƙin amma haƙƙin bayi akan Allah wannan ba haƙƙi ne na wajibi akan Allah ba adalci ne na Allah ya sa ya ɗaura ma kansa wannan haƙƙin ba wai don dole ya sauke wannan haƙƙin ba saboda Allah duk abin da ya yi ba wanda ya sai tambaye shi don me la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba wanda zai tambayi Allah me yasa kai kaza wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah in yayi hukunci ba mai cin gyaran hukuncinsa saboda ka adalci ne na Allah ya ce mu bayinsa muna da haƙƙi akan shi amma Allah ya ce yana da haƙƙi akan mu wannan haƙƙin Allah ne wanda yake wajibi akan mu dole dole mu sauke wannan haƙƙi to shine annabi ya ce wa mu'az shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayi ka kuma san menene haƙƙin bayi akan Allah qultu sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani qala sai yace haqqullahi 'alal ibad haƙƙin Allah akan bayi haƙƙin da Allah yake da shi akan ɗaiɗaikun mu gaba ɗayan mu da ni da kai da ke da ku baki ɗaya shine an yi abuduhu wala yi shiriku bihi shai'a shi ne su bauta masa kar su haɗa shi da kowa wajen bauta wannan haƙƙin Allah ne akan mu dukanmu saboda Allah lokacin da ya tashi halittar mu ya halicce mu ne shi shi kaɗai ba tare da shawari da wani ba balle neman gudumawa a wajen wani lokacin da Allah zai halicce mu bai yi shawari da wani ba bai yi shawari da wani ba ko lokacin da ya yi magana wa mala'iku ya ce da su inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce da su zan sanya wani khalifa a bayan ƙasa malamai suka tattauna akan menene ma'anan khalifa wasu suka ce ma'anan khalifa a wannan wajen yana nufin shugaba zan sanya wani shugaba a bayan ƙasa khalifa wanda annabi adam shine abul bashar shine uban duk wani mutum wasu ka ce a kalmar khalifa tana nufin mai mayewa e tsari da Allah ya yi mutum dama khalifa ne shi mai mayewa ne shi wane ya tafi wane ya maye shi wane ya tafi wane ya maye shi wasu ka ce ma'anin khalifa yana nufin alkali to anan ne sai suka ce mala'iku sun sun yi amfani da ma'anin khalifa da ma'anin alkali shine da Allah ya ce zan sanya wani khalifa a bayan ƙasa sai suka fassara shi da cewa ai ana nufin alkali to ko sun san dama ka'ida ce in dai an samu alkali to dole akwai mai laifi alkalancin alkali ba zai tabbata ba har sai an samu mai laifi sai an samu masu kusuma to shine sai suka ce ma Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu a bayan ƙasa zaka sanya wanda zai yi barna a bayan ƙasa ya kuma zibda jini a bayan ƙasa kaga kenan in dai an samu alkali to akwai barna barna na farko kuma shine kashe-kashe da zub da jini wanda a ranar alkiyama ma akan shida a fara hisabi akan abin da yake tsakanin bayi to sun ɗauka kamar Allah ya ba su forum ne na su ba da shawari sai Allah ya ce da su a'a inni a'lamu ma la ta'lamu ai na san abin da ku ba ku sani ba Allah ya ce na san abin da ku ba ku sani ba saboda kaga tun farkon halittar mu Allah bai yi shawari da kowa ba Allah ya ce ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina aduda Allah ya ce ban nemo ban nemo su su bada su zo su shaida ko su bada shawari ba lokacin da zan halicci sammai da kasai ko lokacin da su a karan kansu ma zan halicce su da haka to tunda Allah shi ya halicce mu shi kadai to haƙƙinsa ne kuma mu bauta masa shi kadai Abdullahi dan Abbas ya ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyu dhanbi a'zamu inda Allah yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace masa ya rasulullah wai kan a cikin zunuban da ake yi a duniya wanne ne yafi girma wani zunubi ne yafi girma a wajen Allah sai yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka zunubin da yafi girma shine ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi kadai ya halicce ka bayan shi shi kadai ya halicce ka ka sanya masa kishiya wannan zunubin shine zunubi mafi girma yace qultu sai nace inna zalika la'azim nace eh tabbas wannan kan babban laifi ne Allah ya halicce ka shi kadai kuma ka zo ka hada shi da wani wajen bauta yace sun ma'ai sai wanne ya ce an taɓa tula wala daga makafata an yaɓa amma ma'ak shi ne ka kashe ɗanka saboda kana tsoron kada ya ci abinci tare da kai kana tsoron talauci kana tsoron ba za ka iya ciyar da shi ba sai ka kashe shi wannan yana daga cikin ayyukan jahiliya ya ce tun ma'ayu sai wanne ya ce an tuzani ya halila ka jarika shi ne ka yi zina da matar makwabcinka ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana gama bayani sai gashi Allah ya saukar da aya wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun Allah ya ce daga cikin siffofin bayin Allah na gari sune waɗanda ba su hada Allah da wani wajen bauta ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai da gaskiya kuma ba sa zina Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ko ɗaya daga cikin waɗannan ukun ko duka yalqa asama zai ɗanɗana kudarsa zai gamu da narkon azabaran tashin alkiyama yudha'af lahu al'azabu yawm alkiyama za a ninninka masa azabaran tashin alkiyama wa yakhlud fihi muhana zai kuma dawwama ya tabbata yana kaskantacce wulakantacce a cikin azaba a ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu sai ce wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi akan Allah kuma yanzu ai mun ji haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta masa kasa hada shi da kowa wajen bauta to su kuma bayi wani haƙƙi suke da shi akan Allah shine ce Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'an duk wanda baya hada Allah da wani wajen bauta to Allah ba zai mara azaba ba wannan haƙƙin bayi ne akan Allah to amma kamar yadda na faɗi shi wannan haƙƙin haƙƙi ne na ganin dama Allah ya ɗauka ma kansa wannan haƙƙi ne na ganin dama shi yasa akwai waɗanda za a je alkiyama suna da wasu kayan laifuffuka amma babu shirka amma kuma Allah cikin ikonsa da ganin damansa sai an saka su a wuta an ɗan musu azaba kafin a fitar da su saboda dama wannan haƙƙin da Allah ya ɗaura ma kansa ba haƙƙi ne na wajibci ba haƙƙi ne na ganin dama kaga kenan ashe wannan ba shine zai zama sila da dalili na mutum ya ce tunda bana shirka bana bautan wani bana zuwa wajen boka bana hada Allah da wani wajen bauta zan yi tauhidi amma zan hada da tsiye-tsiya kaga wannan ba zai bashi ba zai zama dalili a gare shi ba qultu ya rasulullah yace sai nace ya manzon Allah afala ubashirun nas to me zai hana in je yi ma mutane bishara in ce albishirinku jama'a haƙƙin Allah akan ku bauta masa shi kadai kar ku hada shi da kowa wajen bauta haƙƙin ku akan Allah kuma kare muku azaba in kun yi tauhidi qala sai annabi ce la tubashirhum fayattakilu kar kai musu bishara in ka je kai musu bishara to sai su dogara da wannan magana sai su tsunduma cikin ayyukan sabon Allah ya ce to tunda ba za mu yi shirka ba to bari mu yi zina tunda ba za mu yi shirka ba to bari mu yi ƙarya tunda ba za mu yi shirka ba to bari mu yi luwaɗi tunda ba za mu yi shirka ba bari mu bar sallah tunda ba za mu yi shirka ba bari mu ajiye azumi tunda ba za mu yi shirka ba bari mu daina ba da zakka kaga sai annabi ya ce kar ka je kai musu bishara akhrajahu fi sahihain al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin a cikin littattafansu sahihul bukhari da muslim to kaga wannan hadisin yana nuna mana ashe haƙƙin Allah a kanmu shine kaɗaita shi da bauta wannan shine babban haƙƙin Allah a kanmu duk wani abin da zaka yi na ibada tsakaninka da Allah to yana aji na biyu ne abin da yake a ajin farko shine tauhidi shine abin da yake a ajin farko babban kuma abin da za a yi maka wa'azi a kai ka mori wa'azin a duniya ka more shi a lahira shine a yi maka wa'azi akan tauhidi a yi maka wa'azi akan ka ta Allah da bauta a yi maka wa'azi akan kar ka bauta ma wani in ba Allah ba wannan shine babban abin da za a yi maka wa'azi akan shi ka mori wa'azin nan a duniya ka mori wa'azin a lahira amma in aka yi maka wa'azi akan wasu abubuwa aka yi watsi da tauhidi aka karanta maka falaloli falalan salati falalan zikiri falalan istighfari falalan sadaka falalan sallan dare falalan biyayya ma iyaye falalan kaza falalan kaza aka gama jera maka amma ba a gyara maka zuciyarka ba baka tsarkake zuciyarka daga shirka ba to duk wannan falala falala falala falalan da kai ta bi kai ta aikin alheri za su kasance maka nadama da asara a ranar tashin alkiyama wallahi billahi Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah ya ce duk wanda ya kasance yana fatan ya hadu da Allah lafiya da gaske yana so ya gamu da Allah lafiya to falyamal amalan saliha ya dage da aikata ayyuka na gari duk wannan falala falalan da ake karanta maka ka rike su ka yi su amma wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar kuma ya hada Allah da wani wajen bauta ba sallan yin aikin ba kar ya hada da alkar ya hada Allah da wani wajen bauta yayi tauhidi tsantsa ya kuma hada da ayyuka na gari wannan ita ce kaida innal ladzina amanu wa amilus salihat al imanu wal amalu salih sai kai imani sai kuma kai aiki na gari zallan imani baya amfanarwa sai ka hada da aiki na gari kamar yadda zallan aiki baya amfanarwa dole dole sai an hada da imani sai an hada da imani sai an hada da tauhidi da kadaita Allah da bauta Allah ta'ala ya samu dace fihi masail malam yace a karkashin wannan babin akwai masaloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins a wannan babin zamu fahimci hikimar halittar mutane da aljanu shine su bauta ma Allah shi kadai wannan ita ce hikima ba wata hikimar da ta sa Allah ya halicci aljan da mutum illa iyaka su bauta ma Allah shi kadai kamar yadda muka ji aya a satin da ya gabata wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun asaniya mas'ala ta biyu annal ibadata hiya tauhid li anna al khusumata fi ashe jama'a ibada ita ce tauhidi tauhidi ashe shine ibada saboda duk husuman da aka yi da annabawa da mutanensu akan bautan Allah ne akan ibada ne akan tauhidi ne Allah ya ce walaƙad arsalna ila samuda akhahum salihan an i'budu Allah fa idahum fariqan yahtasimun Allah ya ce haƙiƙa mun aika zuwa ga samudawa mun aika musu ɗan uwansu annabi salih da wani saƙo ya je musu an i'budu Allah shine ku bauta ma Allah shi kaɗai. Allah ya ce daga faɗa musu ku bauta ma Allah fa idahum fariqan yahtasimun kawai sai ga sun kasu kashi biyu bangare biyu suna kusuma da juna wannan suna tauhidi wannan suna shirka ana kusuma da juna amma me ya jawo kusuma shine sakon da ya je musu da shi akan cewa ani abdullah ku bauta ma Allah ashe kenan abin da ya jawo aka yi ta kusuma tsakanin annabawa da al'ummominsu jama'a akan tauhidi ne akan tauhidi ne annabi ibrahim ma Allah ya ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay kaga annabi ibrahim shi ma ya gamu da wannan har sai da ya fito ya ce ma jama'ansa wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan daga yau kiyayya da gaba ta fara tsakaninmu da ku har abada in kuna so wannan kiyayyar ta gushe hatta tu'minu billahi wahda har sai kun dawo kun imani da Allah shi kadai har sai kun bau sai kun bar bautan wani Allah kun dawo kun bauta ma Allah shi kadai kafiran makawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu Allah ya ce wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un yurad wa intalaqa al-mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum inna hadha lash inna wace ce inna suka ce inna hadha la shay'un ujab wa intalaqa al-mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad kaga Allah ya ce wa ajibu wai mamaki suka yi me abin mamaki an ja a munzirun minhum wai saboda wani mai wa'azi mai gargadi ya zo musu daga cikinsu wai wannan abin abin ban mamaki ne a ce wai gashi Allah ya tada wani mai wa'azi a cikinsu wa qala al-kafirun har kafirai su koma suna cewa hadha sahirun kazzab suna cewa wannan masihirci ne makareci suka ce kai aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu wannan wai so yake a bar duk bautan gumakan nan gumaka 600 a ɗakin Ka'aba mai gunki guda kaza a gida mai gunki guda kaza a gida kowa ya bar bautan gumaka ya koma bautan Allah ɗaya aja'al al-alihata ilahan wahida suka ce ka inna hadha la shay'un ujab wannan abun mamaki wani yazo ya ce a bauta ma Allah shi kadai kaga wannan magana irin na mutanen jahiliya shine abin da yake bin salsala yana dawowa har yanzu shine ke dawowa har yanzu yanzu kace a tsaya a wajen Allah shi kadai a bauta ma Allah shi kadai a roki Allah shi kadai inda shada'idi wal masa'ib wannan wai abun mamaki ne wannan abun har gitsa hazo ne ka tada yanan gizo ka daga hankali saboda an ce a bauta ma Allah shi kadai wai an yi public disturbance saboda an ce a bauta ma Allah shi kaɗai Allah ya kiyaye Allah ya ce wan talaqal mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum manya manyan cikinsu suna gaya ma kananun su an imshu ku ci gaba da tafiya akan wannan hanya wasbiru ala alihatikum a ƙara haƙuri wajen riƙe allolin nan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi kananu cikin suka zo suka saurara in suka je suna gaya wa manyan Allah ya ce wa idza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwan a hadha allazi ba'atha Allahu rasula in sun ganka ba sa daukan ka face abin isgili suna ce yanzu wannan ne wai Allah ya aiko a matsayin manzo daga kananun sai su ce wa manyan ka yau da muka je wajen wa'azin nan in kada la yudilluna an alihatina laula an sabalna alaiha sai su ce kai ai ranka shi dade yau din nan kan da ba din mun yi haƙuri akan bautan gumakan nan ba ba din imaninmu da gumaka ya samu rusuki a zuciyarmu ba yau kan da muhammadu ya batar da mu wallahi ai yau kan da muhammadu ya batar da mu shine Allah ya ce sai ka sai manyan su ce musu animshi wasbiru ala alihatikum ai hakuri a ci gaba da rike bautan gumaka da kyau kaga inda zaka ce ma mutum ayi hakuri a bauta ma Allah a danne a ci gaba da bautan Allah to shine sai su ce musu wasbiru ala alihatikum ayi hakuri a riƙe bautan gumakan nan da kyau Allah ya kiyaye kaga duk wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi bayan da ka iya da shi sai dai kai ta gani a'a to ai wannan abun is quite clear abu ne wanda yake a fili a bayyane amma saboda Allah ya riga ya toshe zuciyar bayan da zai faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء duk wanda Allah yake so ya shirar da shi sai ya bude masa kirjinsa sai ya fahimci musulunci wanda Allah ya nufaci batar da shi kuma sai ya sanya masa zuciyarsa kullum cikin kunci kar kai ka ce an ce ya kama ya haura sama ne kaga wanda aka ce haka kawai ya haura sama ai ya shiga kunci ai ya shiga bala'i daga husuma da ta faru tsakanin annabawa da mutanensu ta faru ne akan tauhidi ta faru ne akan tauhidi a salisa matsala ta uku annaman lam ya ati bihi lam ya abudillah duk wanda bai zo da tauhidi ba to daidai yake da bai bauta ma Allah ba fafihi ma'ana qaulihi shine ma'anan fadin Allah da yace wala antum abiduna ma a'bud ku ba za ku bauta ma abun ba Allah da nake bauta mawa ba kaga menene ma'anan ku ba za ku bauta ma Allah da nake bauta mawa ba ya ku kafirai shine ba za ku iya kadaita Allah da bauta ba to in ko ba kwadaita Allah da bauta ba daidai yake da ba ku yi me daidai yake da ba ku yi bautar ba tunda yanzu so suke yi sai an hada wani forum na haɗin kai wai tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su ayi compromising inda ayoyinka suke da zafi ka rage ka yadda ka zo mu haɗu mu bauta ma allolinmu mu ma mu haɗu da kai mu bauta ma allanka saboda ka in ranar bautan allolinmu ya yi kai ma ka zo ka yi tarayya da mu in ranar bautan namu allolin ya naka allan ya yi mu ma mu zo mu yi tarayya da kai mu tafi masallaci tare an jima mu tafi kanisa mu tafi church tare annabi ya ce Allah ya ce ai saukar da aya ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu Allah ya ce kace da su ya ku kafirai ba zan bauta ma ababen da kuke bauta musu ba wala antum abiduna ma a'budu Allah da nake bauta masa kuma ba za ku bauta mani ba saboda koda kun yi kun hada da wani aikin banza kuka yi wala ana abidun ma abattu wala antum abiduna ma abudu lakum dinukum walidin kowa ko ya rike addinin sa ku ku bauta ma allolinku ni kuma in bauta ma Allah na ni kadai saboda haka duk wanda bai je gaban Allah da tauhidi ba to koda yayi ibada yayi aikin banza Allah ya faɗi a hadithul qudsi yake cewa ana agna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah yana cewa ni ne mafi wadatan masu shirka game da shirka duk wanda ya yi wani aiki sai ya haɗa ni da wani na a cikin aikin to na bar shi da shirkansa ba na so ba wai za a ce tun da ya yi da niyya biyu a ba shi ladar rabin aiki a da ladar rabin ba a duka allah baya so ya bar shi da shida wanda ya bauta masa allah baya so arabi a matsala ta hudu alhikmatu fi irsalin rusul hikiman da ta sa allah ya aiko manzanni shine su yi wa'azi akan abauta ma Allah shi kaɗai to wanda kuma suka gaji wannan aikin a hannun manzanni su ne malamai al'ulama warfatul anbiya malamai su ne magada annabawa ashe kenan har zuwa tashin kiyama abinda ake fara yi ma jama'a wa'azi akai shine bautan Allah shi kaɗai shine tauhidi shine tushen da'awa shine tushe na da'awa duk abinda za a yi ma jama'a abin da ya fi dacewa a fara da su shine a fara wanke musu zuka zuciyarsu yini a fara wanke musu zuciyarsu amma kaga mafiya yawan mu mu ma a karan kanmu ba ma son karatun tauhidi hatta masu cewa su ahlus sunna ne saboda wai an ce in kana wa'azi akan tauhidi ya ce wai kana raba kan al'umma Allah ya halicci duniya da fahimtar cewa Allah ɗaya ne sai wani ya zo ya ce abauta ma Allah uku ko abauta ma alloli ko abauta ma kowa Allah wannan shi bai raba kan al'umma ba sai kai da ka ce a dawo abauta ma Allah da yi duniya shi kadai wai kai ne wanda yanzu sunanka mai raba kan al'umma har da yawa daga cikin masu cewa ahlus sunna su ahlus sunna ne suna ruguwa da wannan magana jama'a da yawa suna daukan cewa kamar yadda na shi sha maimaitawa jama'a suna daukan cewa wai haɗin kai tsakanin musulmi wai shi ne a daina sukan bidi'a da shirka wannan kuma ba shi ne haɗin kai ba jama'a ba shi ne haɗin kai ba wannan sunan shi haɗin baki shi ne mun zo yanzu mun haɗu da malamin wannan alu suna da bidi'a da shi'a da waye an zo an haɗu sai a ce to yanzu duk malaman nan sun tsai da matsaya a ce wai in ka ga mai bidi'a yana bidi'a karka soke shi kai shiru in ka ga mai shirka yana shirka karka soke shi kai shiru ni na ce Allah ɗaya ne wannan ya ce Allah uku ne wannan ya ce Allah komai Allah ne ni na ce kaza sunna ce wannan ya kawo bid'a ni na yadda da sahabbai da imaninsu da salahansu da adalansu da cewa su ɗan aljanna ne wannan ɗan shi'a yana da fahimtar cewa sahabbai ɗan wuta ne kafirai ne zindiƙai ne kuma a ce dukkanmu mu tafi akan ɗaya in na zo na karanta ayoyi da suke magana akan adalcin da sahabbai da falalansu in ya zo ya karanta tatsuniya da hauka da suke bayani akan ɓacin sahabbai kar in ce masa komai kawai mu ci gaba da tafiya a duk sunan mu musulmai in na zo na ce Allah ɗaya ne shi ya zo ya ce komai Allah ne kaɗin ce masa a'a kawai mu ci gaba da tafiya kuma duk sunan musulmai jama'a ai ba zai yi ba ai ba ɗaya ba ne ai wa inna au iyakum la ala hudan au fi dalalin mubin ai tsakaninmu da in bid'a tsakaninmu da mushrikai dole ɗaya na kan daidai ɗaya na kan bata ne to da bata da shiriya kuma ba za su taba haduwa a waje ɗaya ba dole ko wanda yake kan shiriya ya zame ya koma bata ko wanda yake kan bata ya shirya dawo kan shirya a nan ne za a haɗu waje ɗaya amma in ba haka ba za a taɓa haɗuwa ba in ba haka ba ba za a taɓa haɗuwa ba to saboda haka hatta alu sunna ya kaga in malami baya wa'azi akan tauhidi ya ce wayannan malaman su ne masu son zaman lafiya ya ce wai ya ne ka ji wani ya ce wai inda duk malaman alu sunna za su zama irin wani da an zauna lafiya ta yaya za a zauna lafiya ana ma Allah shirka a yi shiru akan shirka kuma a zauna lafiya wallahi ba zai yi ba ba za a taɓa zaman lafiya ban ana shirka wannan wa'azin da kaga ana yi akan tauhidi akan tauhidi yau mutum biyu sun fahimta gobe mutum ɗaya ya fahimta jibi mutum uku sun fahimta sanadiyar wannan ne wallahi Allah yake sassauta mana wata fitina in ran da aka yi shiru ana ma Allah shirka aka yi shiru ba a wa'azi akan shirka a nan ne kuma za mu ga fitintunu suna kunnu kai a nan ne za mu ga fitintunu suna kunnu kai kuma ana lissafi ne ana tafiya ana lissafin zuriyar da za su zo nan gaba in mu mun ga shirka da bid'a mun yi shiru saboda muna son a zauna lafiya su masu zuwa nan gaba ba za su fahimci fa an yi shiru don a zauna lafiya bane abin da za su fahimta ashe da mu masu Allah ɗaya da masu komai Allah ashe duka mu musulmai ne saboda haka duk wanda kaga dama ne kawai ka ɗauka a ciki wannan garawa ne kawai ka ɗauka a ciki mutane suna da rashin fahimta har na ga cewa a kwanakin nan da wasu daga cikin malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi suka shiga ƙauyuka ƙauyukan maguzawa don da'awa wani yana sawa a social media wai in za a shigar da su musulunci amma dai ba kalmar shahada za a ba su ba wasu saboda ga wasu nan suna faɗin kalmar shahada ana ce musu kafirai su kuma waɗannan suna kafirai ana ba su kalmar shahada don su shigo musulunci ce to kaga wannan in kana neman jahili nan ba daya jahili murakkabi to shine wannan shine wannan ka faɗi la ilaha illallah da baki ka warware ta aiki to sunan ka sunan ka ka ce la ilaha illallah Allah ɗaya ne yanzu an jima kuma ka zo ka ce komai Allah ne to ai ka zama irin kafuran maka kenan da suka ce ma jama'a ku je ku yi imani da safe da yamma ku kafulce gobe da safe ku sake komawa ku yi imani da yamma ku kafulce wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda huda Allah an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla bi yadi Allah yu'tihi man yasha' kaga ya zama dai an zama ɗaya kenan an zama abu ɗaya kenan yanzu ka zo masallaci ka ce la'ila illallah ka gama kuma ka ce wai aƙidar ka ita ce komai Allah ne to me ma'anin la'ila illallah me ma'anin komai Allah da la'ila illallah da komai Allah jama'a za su yi zama a gurbi ɗaya ba zai yi ba kamar datti ne da ruwan kumfa in dai an sa kumfa an sa sabulu da omo dole ya kusa da datti to haka la ilaha illallah take in dai ta tsayu a zuciyarka dole ta kore maka aqidar Allah uku ta kore maka aqidar komai Allah ne amma in Allah ya fito a Qur'ani ya kafirta mai aqidar Allah uku ne to ban ga kuma dalilin da zai samu kuma mu ce mai aqidar komai Allah ya zama musulmi ba babu dalili ba dalili Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wanda suka ce Allah Allah ukun alloli guda uku ne sun zama kafirai Allah ya kafulta su to wani kuma sai zai ce komai Allah ne wanda ba suka ce Allah ukun nan fa ba fa da iblis da fir'auna suka ce ba a'a cewa suka yi Allah Allah ne annabi isa dan Allah ne nana maryam Allah ne wasu suka ce kuma mala'ika jibrilu Allah ne Allah uku Allah ya ce waɗannan sun zama kafirai ina ga wanda zai ce kowa Allah ne komai Allah ne da George Bush da fir'auna da Abu Lahab da Abu Jahal da Condoleezza Rice da Goodluck da Obasanjo dukansu ko kowa Allah ne doyinan kafinan duka Allah ne to su kuma su kuma sunansu musulmai sunansu musulmai shi yasa in kana neman wanda suke kan kafirci kafircin da hatta su Abu Jahalin ba wallahi billahi su ne yan hakika cikakkun kafirai kafircin su yafi muni akan kafircin Fir'auna da Abu Jahalin da Abu Lahab wallahi billahi cikakkun kafirai kenan 'yan hakika gashi nan kana ganin su a cikin gari za ka kalli mutum ka ce kai waye ne ya ce maka shi Allah ne kai waye ne ya ce maka Allah ne nifa waye ne ya ce maka Allah ne abu jalin haka ya kama bai taba cewa shi Allah ba ne abu labin bai taba cewa shi Allah ba ne ya dai bauta ma wasu amma dai bai taɓa fahimtar cewa shi Allah ba ne amma wanda dai zai fahimci cewa shi Allah ne wannan kuma wai wai a yi shiru kar a ce musu kafure wai shi ne wai zaman lafiya alkawari Allah ya yi wa'ada Allah allazina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim Allah ya ce Allah ya yi alkawari waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari a cikinku Allah zai ba su shugabanci da mayewa a bayan ƙasa kamar yadda ya ba mu waɗanda suka gabace su kamar sakhlafan lazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum Allah zai ba su dama su yi addinin su da yadda musu da shi shine addinin musulunci Allah zai ba su dama su yi addinin musulunci ولا يمكن ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا bayan tsoro da suke ciki na rashin aminci da rashin tsaro Allah zai kawo musu aminci amma menene sharadin ayi shiru a bar wa'azi akan shirka a'a ayi shiru a bar wa'azi akan bid'a ke kawo zaman lafiya a'a me ke kawo zaman lafiya ya abudunani la yushrikuna fi shay'a Allah ya ce su bauta mun kar su haɗa da kowa wajen bauta to jaba kun ji inda ake samun zaman lafiya amma ba a game shirka na yi a mai shiru ba ba a game tauhidi na yi mai bid'a na yi a masa shiru ba a shi mai shirka ya bar shirka ya dawo yi tauhidi dan bid'a ya bar bid'a ya dawo sunna wannan shi ke kawo zaman lafiya a cikin al'umma wannan shi ke kawo zaman lafiya a cikin al'umma amma duk haɗin kan da za a ce wai sai an haɗu ahlus sunna kar ya soki bidi'a mai tauhidi kar ya soki shirka kafin a yi wannan haɗin kan wallahi billahi wannan haɗin kan da me da haɗin kan da masu haɗin kan wallahi duk tsinani ne duk Allah ya la'ance su duka tsinanu ne babu laifi a haɗu a harkan kasuwanci a yi kasuwanci a harkan abin da zai taimaki al'umma zai kawo zaman lafiya harkan tsaron al'umma harkan siyasa harkan kaza wannan an haɗu an tattauna saboda abu ne wanda ya shafi al'umma gaba ɗaya da kafirai da musulmai har kiristoci in akwai su ya halatta a tattaro su a zo a zauna da su yanzu a ga me zai kawo ci gaban al'umma barayi suna yawan shigowa cikin mu ya za a yi mu kawo mu kanmu tsaro ana samun kaza ya za a yi mu kawo mu kanmu tsaro wannan babu laifi amma in mun zo masallaci magana akan tauhidi to ba yadda za a yi kuma a ce a wajen tattaunawa wai mun tattauna cewa kar su soke mu kar mu soke su a'a ba zai yi ba ba zai yi ba kenan ya zama addini ma da mu da su ɗaya ne in ya zama ni musulmi kar yi soki kiristanci da shirka ya zama da to da musulunci da kiristanci da shirka ya zama duka ɗaya ne kenan duka ɗaya ne kenan to in ya zama ni musulmi ina ganin cewa kirista baya kan daidai don ya ce Allah uku ne sai kuma ce ga wani a cikinmu yana cewa shi musulmi ne kuma ya ce komai Allah ne kuma shi ma daidai yake kuma akan musulunci yake to me bambanci akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur Allah ya ce kafirin cikin ku sun fi alheri ne sama da wadancan su sun fi su ne dan me za a kafulta wadancan wadannan ba za a kafulta su ba dan me kaga ba zai taba yiwa ba to in ina ce ma kirista ya bar cewa komai Allah ne ya bar cewa Allah uku ne ya dawo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to haka yake mai aƙidar komai Allah ne ran da ya tuba wallahi sabon musulunci za a sake bashi ya je ya sake yin wankan shiga musulunci din ya jima da fita a musulunci duk mai fahimtar cewa komai Allah ne wallahi baya musulunci yadda ka san ba yahudi da kirista in zai shiga musulunci sai an zo an bashi kalma ya je ya yi wankan shiga musulunci haka mai fahimtar komai Allah ne haka ran da ya ji zai musulunta ran da ya ji zai tuba to shiga musulunci zai sake zai sake shiga musulunci ne ba wai cewa ko za a yi ya ci gaba ya dawo ahlus sunna ba a zai sake shiga musulunci ne kuma ko da malami ne shi mai wa'azi a wancan tafiyar yanzu in ya dawo ba wa'azi za a ba shi ba yana daga cikin kurakuran ahlus sunna da yawa mutum yana bid'a yana shi'a yana kaza ran da ya dawo ya ce ai ya dawo sunna shi ginin sai ya ce tunda malami ne shi a wancan tafiyar yanzu ma ya zawo cikin malamai a cikin ahlus sunna a daura shi akan minbari yayi wa'azi a bashi masallacin juma'a wannan gubar da ta shekara shekara da shekaru a jikinsa yana buƙatar ya sake komawa islamiyya a cire masa wannan a cire mishi wannan gubar da take jikinsa sai an mai wankan tsarki kamar fasto ne ya musulunta shi kenan kawai sai mu zo mu ɗora shi a mimbari mu ce mana limancin juma'a ai ba zai yi bayi saboda haka yadda ka ga wancan yana bukatar a mai wankan tsarki a wanke shi daga wannan guban to haka wancan yake bukata wallahi in ba haka ba guban da zai tusa ya jefa cikin alu sunna wallahi sai ya fi illa akan da saboda da alu sunna ba sai da shi ba bai da daman da zai faɗa su ji da zai faɗa su ji amma yanzu ya dawo cikin alu sunna saboda ba illan da illan da zai ma alu sunna sai ya ninka abin da ya a baya sai ya ninka abin da zai a baya da aka makaranta zai sake komawa a sake nutsar da shi yadda ake dasa ƙananan yara a kitabu tawhid usulul salasa da sauransu haka zai je a koya masa alarin da yayi yanzu sai an sake koya masa saboda da yayi alari ne da fasaran bid'a yanzu za a masa alari da fasaran sunna komai sai an sake koya mai daga farko to kaga wannan kuma dama yana yana daga cikin aqidar sunna mu yanzu kaga mu ahlus sunna saboda duk abin da muke yi na kan na aqidojin mu duka mun yadda da shi bamu da shakka ko kokonto akai shi yasa dole ta tafan mu za ga mu karanta su a masallaci islamiyyin mu na kananan yara a karanta musu islamiyyin mu na yan mata a karanta musu islamiyyu na samari a karanta musu matan aure a karanta musu haka muke usulul salasa haka muke kitabun tauhid haka muke karantar da alari da muwatsa da kaza duka haka muke karantawa amma duk na kalubalance ka ka nuna mun masallacin yan bid'a guda ɗaya da ake karanta jawahirul ma'ani masallacin yan bid'a ɗaya da ake karanta jawahirul ma'ani makarantun da suke da shi na ƙananan yara na allo da wane da wane ne su ɗin littafan mu suke ara suke ara suke karantawa ahalari ai ba nasu bane namu ne mu ne ahlus sunna imam malik kuma ahlus sunna ne ishimawi iziya askari risala muwabba mudawwana duka namu ne na ahlus sunna duka aro suka yi amma kamata yayi a ce manya-manyan masallatan nasu da masu karanta shama'ilul muhammadiyya shama'ilul muhammadiyya na imamu tirmizi imamu tirmizi ahlus sunna ne ba wahabiye ne duk da cewa ya riga yi muhammadu bin abdul amma duk wanda yake kan akidar mu kiran su suke yi da cewa ba wahabiye ne shi to imamu tirmizi ba wahabiye ne akidar sa irin ta muhammadu bin abdul ne kaga ka ajiye mana shama'ilul muhammadiyya din mu ka dauko na ku karanta ashifa na alqadi iyad alqadi iyad namu ne ahlus sunna ne ba wahabiye ne shi haka in dukan mu wahabiyawa makiya annabi ne kafirai ne haka imamu tirmidhi yake haka alqadi iyad yake amma na kalubalanci dan bid'a in akwai dan bid'an da ya isa ya nuna min littafi da rikakken dan tijjaniya ya rubuta wanda ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan annabi kamar yadda imamu tirmidhi ya a cikin shama'ilul muhammadiyya kamar yadda alqadi iyad ya a cikin ashifa kai kar ma ka je da nisa ka dauko dan karamin littafi na abdullahi gwandu abdullahi bin fodi akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa sallama a kawo min ya kawo min littafi nasu wanda wani ya rubuta ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yanda Abdullahi Gondo yayi wallahi babu babu duk littafi in ka dauko abin da yake karewa shine karamatul auliya karamomin waliyi abin da yake karewa a littafin kenan shine karamomin waliyai da karamomin shehuwa ne da shehuwa ne da shehuwa ne ba a kawo mu'jizojin annabi da karamomin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu su sai dai a kawo karamomin waliyai shine a cike a cikin jawahirul ma'ani tam su ya kotatul farida su wane ne duka su ne a cike a ciki yasa wani lokacin sai muna ɗauko jawahirul ma'ani muna ɗan haska ma jama'a suna ganin kafulcin da yake cikin jawahirul ma'ani don jama'a su fahimci dalilin da ya sa ba a ɗauko su a karanta mu yanzu da muke bayani akan tauhidi da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai littattafan muke ɗaukowa muke karantawa to ku da kuke bayani akan girman manzon Allah daga naku littafin za ku karanta ku ɗauko ku nuna mana shafi guda da yake bayani akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jawahirul ma'ani a ɗauko a karanta a ɗauko a karanta ya dai bayani akan karaman shehu wai ya kulle kansa a cikin ɗakin ka'aba ya yi kwanaki a ɗakin ka'aba wai a nan ne allah ya turo mala'ika jibrilu ya kawo masa salatul fatiha a nan ne allah ya turo mala'ika jibrilu ya kawo mai salatul fati to kaga duk wanda ya shiga ɗakin ka'aba ya sallama bai da sallah saboda allah bai ce a shiga ɗakin ka'aba ya sallah ba allah cewa ya a kalli ɗakin ka'aba a yi sallah to to yanzu ka shiga cikin ɗakin ka'aba kai sallah ina ka kalla kenan waje ka kalla ka kalli waje ne ka kalli gaba ba ɗakin ka'aba ka kalla ba to ka kalli bayan alƙibla ne alƙiblan tana baya ya kamata a ce kana ta haka ne kana kallo ɗakin ka'aba sai ka shiga ciki yanzu kana kallon gaba ne kana kallon gaba ne saboda haka ina hukuncin kuma wanda ya yi sallah yana kallon wani waje ba alƙibla ba da gangan ba da sallah ai da sallah saboda haka shehi kwanansa 40 da wani abu da wani abu 50 da wani abu baya sallah wanda baya sallah kuma ai dan wuta nan bawan kenan in an tambayi dan yan wuta ma salakakum fi saqar abu na farko da za su fara cewa lam nakum minal musalli in an ce musu me ya kawo huta sai su ce wallahi sallah ce ba mai ba kuma kai shehi huta muka yi ba ayan qur'ani ce ban kuma yi san juya ta ba Allah ya sa mu dace da aka duwannan na daga cikin fa'idojin da ya kamata mu fahimta to saboda yanayi na lokaci-lokaci ya ƙure za mu tsaye akan wannan fa'ida ta uku idan allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu sake bitan guda ukun da muka karanta mu ɗaura daga kan fa'ida ta hudu matsala ta hudu abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai allah ya fi mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين